بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da shida wadda ta daidai ga biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya za mu tashi darasin farko a cikin wannan littafi mai albarka da za mu fara karatunsa yau شيني نثر الورود نثر الورود على مراتب الصعود علم اصول الفقه اما تبع الامام مالك ان شاء الله kamar yadda muka sani daga cikin ulum na musulunci akwai ulumin gaya akwai ulumul ala akwai ilimi wanda yake gaya ne sannan su za ka yi domin kawai wato ga aikin shi daga daga cikin ulumul gaya akwai ilimin tafsir da ilimin fikihu da ilimin hadisi na ma'ana sanin ilimin fikihun hadisi akwai kuma ulumul ala wanda ilmai ne wanda ake sanin su don a amfani da su ga sanin wani ilimin daga cikin ulumin kaya wanda daga ciki akwai ilimin kira'at na alkur'ani da ulumin qur'an na sanin nasir wal mansur da al-mutashabih wal muhkam da sauran mabahik wanda yake da su ne ake sanin ilimin tafsir akwai a ilimin mustalahul hadith da ilimin rijal wanda da shi ne ake sanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba na hadisi akwai ilimin lugha domin a san ma'anar yaren da aka saukar da alkur'ani da shi wanda da shi ne za a san ma'anar alkur'ani da hadisi akwai kuma a cikin ilimin lugha akwai nahawu da sar da balaga wanda dukkan musu ilimi ne na alam ba ilimi ne wanda ke gaya su ana neman su don kashin kansu ana neman su idan a san wani ilimi daga cikin ulumil ala dinnan akwai ilimin usulul fiqh wanda ilimi ne wanda ake neman sanin sa domin a san ka'idojin da malamai suke bi wajen bayanin hukunci daga wato masadir masdar masadir na tashiri wannan ilimi yana da muhimmanci kuma yana daga cikin farkon abin da aka rubuta a cikin ulumul ala an yi rubutu a kan luga kuma yana daga cikin abin da aka rubuta da wuri kamar rubuce-rubucen khalil da sibawaihi wanda sun yi rubutu da wuri shi amma usul fiqh shi yana da cikin abin da aka rubuta shi da wuri farkon wanda ya fara rubutu akai imam shafi'i ya rubuta littafin sa risala wanda ya rubuta shi ne bisa nema da a wato abokin wajen neman ilimi abdurrahman ibn mahdi al-ambari imamul hadith ya nemi ya rubuta masa misala kan annasus wal mansub da sauran mabahir wanda yake zai wato samu sanin abin da yake ake amfani da shi don bayyana don fahimtar hukunci ingantacce saboda haka ake kamar yadda zai zo a cikin wannan nazum din inda yake cewa awwalu man allafahu fil kutubi محمد بن شافع المطلبي ya faɗi cewa shine farkon wanda ya rubuta shi a bayan imam shafi'i wanda suka mai da hankali wajen rubutu kan usulul fiqh malaman mu'tazila ne malaman mu'tazila su suka fi kowa a wato rubutu a cikinsa bayan imam shafi'i saboda haka suka shigar da abubuwa da dama na ilmul kalam da mantiq wanda fagen su ne da suka fi kowa kwarewa a ciki saboda sauran ahli sunna sun fuskanci al'ulumil manqula kiyaye asani da kiyaye mutum na hadith da kuma ganin cewa waɗannan ilimce-ilimce ne wanda sharrinsu yana da yawa saboda abubuwan da ke cikinsu na zandaba da ibtidai to har sai dai daga baya aka samu daga malaman ahlus sunna wanda su ma suka zage dantse suke rubutu akan usulul fiqh kamar su al-qadi Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib al-Baqillani sannan daga bayansa kuma irin su al-Imam al-Ghazali da Imam al-Haramain to har sai da al-Imam Tajuddin as-Subki ash-Shafi'i daga cikin afran din Shaykhul Islam Ibn Taymiya a ya rubuta littafinsa Jam'ul Jawami wanda ya ce ya tattara littattafai kusan guda ɗari na usulul fiqh domin rubuta wannan littafi kuma littafin ya zama to shine kamar umda wato a ilimin usulul fiqh dan haka wanda suka zo daga bayansa suka aka yawaita masa sharhi da hashiya akan sharhi to yawanci waɗanda suke wannan rubuce-rubuce malaman shafi'iyya shi kansa subki shafi'i wanda ma sharhin littafin da ya shahara na jalaluddin al-mahalli ɗaya daga cikin aljalalain da suka yi tafsirin jalalain shi ma shafi'i ne amma waɗanda suka yi masa hashiya akwai malaman malikiya da ciki kamar al-bunani wanda hashiya ta tana nan kamar al-fululu da sauran malamai waɗanda a shi malamin ba su yana ishara da yake to shi wannan littafin da za mu karanta asalinsa nazar ne waƙa ce wadda shi malamin ashir sayyidi abdullah ibn al-hajj ibrahim al'alawi a shirgiri mutumin mauritaniya wanda ya mutu a shekara ta 230 sun mutane ne wanda suka yi zamani da shir usman tambobi shi ne ya rubuta wannan a maraƙi su'ud abiyat ne guda dubu da baiti ɗaya dubu da ɗaya kafin shi akwai wanda ya yi nazumin jam'ul jawami a kun san alkaukab ko wanda ake cewa a tsoro kaukabu littafin kaukabu kun san shi alkaukabu saƙai alkaukabu saƙai na imam suyuti shi ma waƙe jam'ul jawami da imam suyuti ya yi hidima na ilimi na ulumul ala kuma kamar yadda muke karanta littafin sa alfiyatu suyuti ta ilimin mustalah wanda ya wake qawaid na mustalah haka yayin usul da ya dauki jam'ul jawami ya wake masail din sa to shi ma a sayyid al-alawi shi ma abin da yake nan ya dauki jam'ul jawami ya wake shi amma shi da ya tashi sai ya cire abubuwa da ba su da alaka da usulul fiqh a ciki kamar mabahisul huruf ma'anin huruf wannan ilimi na hauri ko a cikin alfiya ibn ibn malik yayi baji akan wannan haka ulumul haka hurufal jarri haka hurufal hurufal jarri wa hiya min ila hayya zuwa karshen su yayi musu babi to shi bai ambaci abin da ya danganci huruf ba wala mabahithul haqiqati wal majaz da sauran abubuwa waɗanda suke malaman usul suna ambatar su shi bai ambace su ba to bayan ya gama rubuta waƙar da shekara ɗaya sai kuma ya tashi ruyi mata sharhi da kanta a shekara ta 2,207 kafin mutuwarsa da shekara 23 ya fara wannan sharhi ya kira shi nashrul bunud ala marafis shine wannan littafin bai samu kula ba an buga shi asalin bugun da aka yi masa a maghrib a morocco aka yi masa bugun bai yi kyau ba malamin sheikh mahmud wul zidan wanda daga cikin zuriyar abu ayyub al-ansari ne wanda na karanta na yi karatun marar da su ba gaba ɗaya ba a wajensa ya bani gyare-gyare da yamma wannan tsaba kusan wato fayil ne mai girma takardu ne sun fi guda hamsin wanda ya gyare-gyare kowane feji sai ta sami gyara alal akalla ishirin wannan bawan Allah haka yabi littafin nan tsaba saboda littafi ne da ake shauƙin samun shi yana da mahfuzin nasa malami ne wanda a shekarar mu ta farko da na fara masters ina a wannan shekarar ya rasu a madina cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekh mahmud wal zidan rahmatullah alaihi to wanda ni ma lokacin na na ta gyare gyaran a littafin to littafin da asalin ya bata amma na taɓa ba mana abdulkadir ismail sura kofi din takardun shi sa kwanaki nake ce ma wadansu yan uwa cewa ko za su tambayi mana abdulkadir ko yana da shi don a samu a gyara to har Allah ya kawo wannan masu wannan maktaban suka kula da shi suka fitar da shi bayan sun yi jam'in nusa da yawa wanda shi wannan bawan Allah Adnan Zahab shi ya kokarin yayi wannan tafiya ya tattara nusa din da ake da su tsaba'ar da ake da ita wannan mara kyau din da kuma tsaba'ar mahfuza din ya samu hayyartar da wannan musar wadda take kusan gyaran rashi wannan shi ne sharhin malamin da kansa bayan shi akwai daga cikin almajiransa wanda suka yi masa sharhi akwai maraƙi su'ud ila maraƙi su'ud na ashef muhammad al-amin ibn ahmad zaidan al-qadi al-jakari wanda aka san shi al-murabit ana ce masa al-murabit saboda ya tsara kansa domin neman ilimi da karantarwa da rubutu kawai malami ne ya shahara da ibada to shi ma sharhin sa yana da kyau to sai sharhin da muka zaba wanda za mu karanta shine wannan sharhin nafrul wurud ala marafi su'ud wanda shi wannan sharhi yana da kisa wanda ya rubuta shi dai shine Sheikh Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiqi Al-Jakani Al-Shanqiqi mai abuwa'ul bayan akwai da wajen kasar kunsa? da wajen kasar kunsa da kun ga yadda yake karatu za ka ɗauka yana karanta littafi inda ke kawo kuru amma ba karanta littafi yake ba haka yake yi da ka yake karatu yana tafsir Shaf bin Baz Allah ya ji kansa ya kasance yana zama a Madina yana jin darasinsa na tafsir da yake yi sai ta cewa la haula wala quwwata illa billah zalika fadlullah yutihi man yasha babu wani irin fanni da ba zai kawo ba a cikin sharhin sa in yana tafsirin sa tafsirin da yayi na kasai ba shi ne tafsirin adwaul bayan masail din sun fi na adwaul bayan amma a hada me yayi lokacin da ake kasar irin na na tef din nan a kasance ina da tafsirin su a suratul araf da suratul anfal da suratul an'am da suratul tauba dan da a masallacin a maktabar jami'a islamiyya suna hafi to amma a yanzu ma in mutum ya je maktabatul haram duran da wanda cikin ku yi muwafaka ya je umra ko hajji ya je ya nema ya kai musu hadis za su yi masa kofi akwai su suna akwai a intanet ma ko ka ga ga yan intanet nan ba sai kun je Madina ba to da ka tura link buhari ka tura musu link sai su samu su ku ji dan ku ji yanda ilimi yake wannan bawan Allah a Sheikh Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Al-Muhtar Shankizi ɗaya daga cikin rahmatullahi alaihi jazakallahu khairan ya yi hijira ya koma saudiya da aka gano da ilimin sa hukumar saudiya sai ka shi hannu biyu biyu ya koyar a jami'a islamiyya daga baya aka mayar da shi jami'atul imam a riyadh yana koyarwa a can a allah ya masa rasuwa a shekara ta 1973 lokacin bayan aikin hajji irin fesa maganin nan da ake yi ko da nan da ake ta kashe kwari lokacin alhajji ta ke kayan mata da da da rashin lafiya ya shaƙe ta ya ya rasu bayan aikin hajji to akwai ɗan aminsa ahmad ibn muhammad ibn muhammad al-amin shi ne ya zo ya ce shi ya taho tun daga mauritaniya ya zo ya sami shi ita shi ba hajji ne ya kawo shi shi ya zo ya karanta maraɗi su gudu ne wajen sa ita ga aiki ba shi da lokaci kaga yana cikin karantarwa ga rubutu da yake yi ba shi da lokaci ya matsa masa dai a cikin to shi ke nasu to kamar yadda yake shi baya yin abu sama sama in zai abu zai yi gaba ɗaya ne saboda haka da ya taso za a fito da littattafai hashiyar jam'ul jawami na bunani da su a sharhar tanqih na alqarafi wanda ɗaya daga cikin masajin wannan malamin ne ya yi masa sharhi ya yi masa sharhi kuma sai ya ce masa to ya rinka rubutawa ma yace to zai iya rubuta wani ya dan rubuta masa wani wani kuma ya masa ya rage masa illahi ya rubuta aka yi su a cikin exercise masu yawa to amma bai gama sharhin ga baki ɗaya ba akwai baiti wajen 185 bai yi sharhin su ba daga farkon littafin har ya zuwa ga inda yake cewa kalamu rabbi in ta'allaqa bima yashafu fi'lan lil mukallafi ila ma yudaka bi daga farkon littafin zuwa nan wajen bai sharhin sa sannan da kuma wadansu wurare har sai da ɗaya daga cikin almajiransa a shine Muhammad Walid Sidi Walid Habib Ash-Shafiqi wanda malami ne a Riyadh ma ya yi jami'a islamiyya ya kulle su Qur'an sannan ya yi majistiyar a da'awa zai doktora a nan da'awa kuma masanin kira'at ne masanin lura ne masanin ulo usul fiqh ne sai ya ya zo a ya je ya sami shi wannan ahmad dan amin shin ya ce yana so ya karanta maratu su'ud a wajensa da wannan sharhin da shekh ne suna karanta babu lokaci ya ce ba samu lokaci ba amma dai aka samu aka karanta wanda za a karanta to har ya zamanto cewar wannan nushar da yake da ita ya ba shi wani nushar falsafan shi ma ya ta'alliqat a kai ya zamanto kuma ta zo a ya nemi ya same ta ba Sheikh Abdulrahman Sudais, Dr. Abdulrahman Sudais da yake yayi majalisar ɗinsa akan manhajin Sheikh Al-Amin a Abwaul Bayan, Imam Al-Harb. sai ya zo ya nemi ya bashi ya nemi shi shek ahmad ya bashi waɗannan da fatir ɗin wanda ya rubuta da ta'arikat ɗin shek al'ani a kan sharhin maratun sauro don ya taimaka masa wajen abubuwan da zai rubuta a kan shi malam ashinƙeƙe a cikin masters a cikin thesis ɗinsa to da ya karɓa ya fotokofi ya dawo masa da asalin to a nan shi kuma ɗaliban ilimi ganin sun samu daga wajen shek su zai ta yarda har shi wannan dr muhammad bin walsidi sai ya ga waɗansu daga cikin ɗaliban shar'iyya sai ya gansu da kofi ɗin wannan littafi to sai ya ji tsoron cewa kar wani wanda yake ba ahali ba ga wannan fannin ya ce zai fitar da littafin ya ce sharhin shek amin ne akan barakar sauri to sai ya yi istihara ya ce gara shi zai kuma ya ce zai ci kammala sharhin da nafsin manhajin malamin nasu ya samu ya kammala har aka a biya sun da bai yi musu sharhi bai musu sharhi littafin ya fito a yadda yake haka kamar da yawa da sun ko abuwa bayan ma kun san shi ma bai karasa shi ba ma almajirinsa malamin a shek afiya salim malami ne da hakika aya ne ilimi mutum ne ko wucewa zan yi a harami don saboda lokacin yana karatun muwatsa in kuma muna karatun bukhari wajen shekh al-abbas saboda haka aka samu iltiqa ustaki ne dole aka yi tafki domin aljami ba zai yi ba amma yana yin waraqat ina limanci a wani masallaci na unguwarmu zan zo na ji darasin bukhari sannan fita a guje je ne sallar isha in ne sallar isha sannan sake tuwowa a guje gudu da ke yi a hanya har na jin tsoron ka a cikin mahaukaci dan zo in samu waraka shi kuma daga an gama sallah a harami shekar shekar zai yana karanta da waraka ranar laraba bayan sallar isha alwaraka ta usuli fiqh to shi shek aqiya malami ne ko wucewa mutum zai yi ta wajensa ni dai ko wucewa zan yi ba tsaya ne ka ba in na tsaya sai na ta fa'ida saboda yadda Allah madaukakin sarki ya bashi yarwar ilimi da kuma gogayya alƙali ne ya dade na alƙalanci a madina mun karanta bayan wannan a gidansa ya buɗe mana wani darasi ya karanta da musharri kabir na hukumin hanabiya wanda yake ashiyar mughni wanda dan uwan ibnu qudama ya rubuta a kitabul biyu karanta da da kuma al-muwafaqat na ash-shafi kitabul maqasid kawai al-maqasid juz'u talib na lokacin da Sheikh Abdi Allah ji kansa shine ya kammala adwa'ul bayan da Sheikh Al-Amin to haka ma wannan shi ma wannan almajiri nasa Muhammad Wulid Sidi shi ya kammala wannan nasrul fa'idan wannan sharhi na Qur'an shine abubuwa da aka shigar da su cikin usulul fiqh wanda ba sa da cikin su ya fitar da su kama abubuwan da suka ci abubuwan ilimin mantiq da ilimin kalam ilimin abubuwan masail na tauhidi na masu ilimin kalam wanda falsafa falsafa ce aka shigar da ita cikin abubuwan addini ya wajibi ya fitar da su kuma abubuwan da suke wato a kulle na ilimin usulul fiqh ya buɗe su shi yasa shi wulfsidi yake cewa wannan littafin hatta al-mubtadi bai fara ilimin usulul fiqh zai fara tantance ba sai wanda ya kai kokoli ba na karshe shi yasa ɗaya daga cikin amurka na zaɓi littafin nan kenan saboda na farko ganin ba yanzu rayuwa ba kamar da ba a shiga sun yi yawa yadda da za ka yi tadarruj wajen neman ilimi yanzu kusan babu lokacin saboda a shiga sun yi yawa da kuma shekaru tafiya suke yana kan cewa an muka ce za mu karanta alwarakat sannan bayan alwarakat mu ɗauki wani littafi mutawassit sannan mu kai ya zuwa ga wannan wanda ke shine muntaha a ilimin usul kusan rayuwar za ta ba a cimma abin da ake so ba to ganin cewar hatta al-mubtadi zai amfana da wannan shi yasa ce a zan kokarin karanta shi ya rage gare ku ɗalibai ku yi bakin kokari wajen fahimtar masail musamman ga wanda yake ba su taɓa karanta usulul fiqh ba a ɗaya daga cikin abin da yasa nake yin wannan da haka saboda kusan ni na ga an yi min haka lokacin da na haɗu da malami na malam shehu barnoma a nan kano sai kawai ce mun na fara karatun alfiya ta ibn malik ban karanta wani littafi ban karanta ajuruniya ba dan irin karatun da ake yi a jami'a na arabic class din nan wanda mss take shiryawa shi kawai shi ne kawai sai na da da arabiya sai dan nahawul wadih dan kadan haka ne yake gani cewa ba ba tashi ne wajen malami ba amma sai kawai ce mun shiga alfiya kuma haka ya muka ɗauki alfiya shafin ibn aqil kuma karanta tare da shi har na kai babu ishtigal in ƙara ta da nufin madina ci gaba a wajen shek ahmad do wanda shi ma kuma aya ne wajen ilimin arabiya aya ne babansa shi ne ya yi ma alfiya al-ihmirar al-ihmirar sarkun ka kuma kana al-ihmirar ok amma kun ji labarin ta ko al-ihmirar shine wato masail na nahawu wanda ibn malik bai kawo su a cikin alfiya ba shine ma alfiya istidrak ya kawo ya yi ta da da jan da jan da jan alƙalin shi sa ake ce mata al-ihmira wato jan rubutu akan alfiya baban shi shek ahmad do duk wanda ya gan shi aya ne a aya ne a arabiya wata ran a wani yaro ke kokarin karance karance ya je ya samu wani littafi a cikin maktabatul jami'a yanzu waɗansu abiyat na al'afalul manqusa alfi'lul manqus wanda yake kuma a ya zamanto faɗinsa harfin illa ne wadda aka tashi bina'in fi'lul amr akan harafi ɗaya kawai ake masa ya kawo masa abiyat din ya kasa karanta su saboda littafin tsoho ne ya sha yawa ina wajen lokacin ina karatun alfiya wajen faulayi da kayan kawo masa abiyat din إني أقول لمن ترجاه شفاعته والمستجير إياه قوه قيقينا وإن هم لم يروا رأيي أقول لهم رأي رأي ويك رأي ويك رأينا ga sunan da ya kawo duk wato kamar ra'a fi'il al-amr dinsa ra ko a waqa fi'il al-amr dinsa ti a a وعا وإن هم لم يقوا قولي أقول لهم قل قول ويق قل قول قل قول مني إياه إيه إيقينا حتى يكاو مثل شيخ أحمد دعاء رحمه الله يكنسى to shi yasa nace din bari mu zo mu shige cikin wannan din mu ja kanmu kamar yadda aka ja ni ma ja amma abin nan ɗaya daga cikin wato kun ga daga cikin ma'anar littafin wato sauƙaƙa usulul fiqh ya ce nasrul wurud ya shimfiɗa maka al-wurud fulawoyi ala maraqis su'ud akan matattakalar da zaka tafi ka samu sa'a da azumi domin ma'anar maraqis su'ud matattakalar samun arziki a su'ud bindu al-nufus akwai sa'adu su'ud ɗaya daga cikin manazil al-qamar wanda yake sune na sa'a da ake faɗa a cikin ilimin nujum to shi yasa duk wani wani suna sa'ad da sa'id da su'aid duk daga wannan ne sa'a sai arziki shi ne na nace sa'a ne arziki a ma'anar shari'a ke amma su a wajen su ɗan lura بنت النحوس النحوس هو شيني رشن ساعة سعود كما شيني ساعة ai kaga biddin biddu kishiyar sa'ada shine shakawa amma suna suna amfani da kishiyar sa a ma'ana annuhus annuhus shine rashin sa'a to mutum zai yi tafiya yayi yadda dai suke yi na a gani tafiyar akwai sa'a ko ba sa'a to a su'ud nan abin da yake nufi kenan sai dai shi zama an ma'anarsa da ma'anar arziki ne manar da su'ud nashrul bunud kuwa al bunud jam'u ban al ban shine alama a hanya da ake kamar irin milestones ne ake za ga an rubuta ga a rubuta a jikin dutse sauran kilomita kaza zuwa zaria shine dai ta sanar da kai hanya da nisan tafiyar taka to shi malamin mai littafin sai kira ta masa nashrul bunud sanya waɗannan alamomi alamara su su'ud a kan hanyar da za ka tattaka ka kai zuwa ga samun arziki shi kuma ibn al-muradi shi kuma yace maradi su'ud ila maradi su'ud shi wannan san malam muhammad al-amin muhammad al-muhtar al-shinqiti shine hakikarsa ya fitar da shi karanto risalar sa ta magister a kulliyar shari'a shaykh muhammad al-muhtar ibn muhammad al-amin al-shinqiti a malamin usul ne mun karanta a wajensa muka fara karatun na tururu har na sa ranar da muka fara yau shekara goma sha biyar ran da muka fara karatun a harami lokacin an ba shi izini ya karantar a harami duk abin cikin saudiya kenan malaman ma sai ga malamai cili amma sai a hana su karantarwa saboda su ba asalin yan kasa ba ne daga baya dai yayi gashi nan almasjidin nabawi sharif 26 rajab am 1421 a daga baya muka koma muka yi karatun sa wajen Sheikh Ahmad Abdul Wahab Dr. Ahmad Abdul Wahab ɗaya daga cikin almajiran shi Sheikh Al-Amin Shanqizi to shi yayi masa yayi hakikin wannan wanda yake shi ma yana da amfani sosai wannan sharhin maratis su'ud ila maratis su'ud akwai wadansu masail da za mu komawa zuwa gare su to a bayan wannan mukaddima ba ganin sai mu a za mu fara za mu a za mu karanta har da sharhi ba kamar alfiya ba ta suyudi da kawai muke karanta matanin sai dai ne muku sharhi wannan in mun karanta matanin an yi an fassara sai kuma mu karanta sharhin shi ma a fassara insha Allah So, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب بسم الله kafin fara akwai tambaya? na na kamar bayanin da malam zai ke ba su da alaka kai ke bayanin da malam ya akan wannan ke ke din nan eh eh wata shi na kanga kuma aka samu hausa to shi wannan mai fa'ida su ne ha a'a wal ha'u sakt a'a ba ha'u sakt bane wannan suna kawowa ne domin da domin kowanne akwai daga cikin su wanda yake wanda yake muta'addi ne saboda haka wannan ha din ta maqulun bihi ce inni aqulu liman turja shafa'atuhu il mustajira iyahu al ha ta'ulu ila al mustajir fil mustajira ka gani al- al- al-mudaf wato idan a shi wanda kake mafil al-amr din mufrad ne muzakkar ki ki al-mustajira qiyahu antuma quhu antum quhu a qiyahu quhu ki anti qina antunna وإن هم لم يعوا قولي أقول لهم القول أنت مني إياه أنتما عوه أنتم إي أنت عين أنتن وهكذا هيا زوار غيرس وانا أشن littafin nan na sarf na jami'a islamiyya sun kawo abiya daga bayan na'am akwai wata tambaya? To, sun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو ارتسم ثم له
والعلوي والعلوي
المنتمى والعلوي المنتمى يقول عبد الله وهو ارتسم ثم له والعلوي المنتمى يقول عبد الله عبد الله هنا فدا وهو وهو ارتسم ثم له وهو شي عبد الله شيني ارتسم وتثبت wannan suna abdullahi suman lahu ai isman lahu sunansa da ya tabbata gare shi shine abdullahi wal alawiyul muntama kuma shine al alawi al muntama a wajen nasaba ai al wato yantami ila qabilat wato ila al alawiyina sune zurriyar ali ibn abi talib sai dai ba daga fatimatu zahra ba shi yasa ba a ce masa inda daga ba wata sahara ne da su da zai ce alhassani ko alhussaini saboda su ne zai tabbatar da cewa shi dan ahalul baiti ne daga na tabbata ta tuke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce al'alawi don ya nuna maka kan cewa shi hashimi ne amma ba ta fuskar fatima ba ta fuskar ali kawai na yaqulu nazim يقول الناظم رحمه الله wannan malam mai wa- a- mai wannan a, wake Allah ya ji kansa yana cewa
إن اسمه إن اسمه الذي ارتسم له أي ثبت عبد الله sunansa Allah irtasama lahu ma'ana irtasama ay thabata irtasama ma'anarsa thabata sunansa da ya tabbata a gare shi shine Abdullah
حيث إن الاسم المضاف إلى الله كعبد الله inna isma وعبد الله al-mudafa
حيث إن الاسم المضاف إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن لا شك أنه ينال بركة المضاف إليه ينال بركة لا شك أنه ينال بركة المضاف إليه wato suna wanda aka danganta shi zuwa ga Allah kamar Abdullahi da Abdulrahman babu shakka yana samun albarka wanda aka danganta shi zuwa gare shi shine Allah shi yasa aka ce ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdulrahman
وقوله هما يعني الاسم yani abin da yace suman lahu suma lugha da ma'anarsa al-ism lughatun fihi luga ne a cikin suna suna yana da al'isun yana da lugat guda wajen a lugat yana da sunaye wajen guda takwas ismun sumun wasmun a shi malaminmu da nake ambata muku shek ahmadu ya wace su guda takwas amma yanzu da yake da fensin na rubuta ma ban sama inda zan samu wajen ba ban kuma haddace ba amma ya kawo lugatul ism ya kawo su abu abiyar duk wani abu na fa'ida za a ga wa'annan malaman su wake shi domin ya sokin hadda wata zan dubo a cikin alfiya da azikafinmu na alfiya da shi ya faɗi a wato lugatul isi in fensil ɗin bai goge ba sai yanzu sai yanzu yake rubutu da biro shi wanda yake ta'aliki da fensil ya daina ya rinka yi da biro dan ni na yi ta'aliki da fensil na ga sharrinsa ga ido ya yi rauni ga kuma wani lokaci yau da gobe ya tashi shi wani lokaci sai an ɗauko torchlight an haska haka sannan za a iya gani to amma inda biro ne ko yana nan na'am
وقوله والعلوي المنتمى يعني أن نسبته ومنتماه يرجعان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه faɗinsa wal alawiyul muntama mai dangantuwa mai cikewar nasaba ya zuwa ga ali ga alawi ma'anar wannan yana nufin nasabarsa wa muntamahu da yanda yake ɗaukaka ya zuwa gare shi suna komawa ya zuwa ga ali ibn abi talib radiyallahu anhu
أو إلى علي آخر من ذريته to dan kada ya zama cewa yayi masa taqawul sai ce ko kuma zai iya zama cewa ya zuwa ga wani ali a cikin zuriyar ali ibn abi talib amma dai wannan shine abin da ya shahara al'alawi nasba ila ali kun ga domin wato sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yaɗu a ƙasa musamman yan ahlul bait da al'ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi irin abin da ahalinsa za su samu na mubayaka saboda duk wani mai mulki baya hankalinsa baya kwanciya in yaga suna wajen zai rinka ganin kan cewa su ne suka fi cancanta da mulki na ta sai matsa musu lamba da aka suka yadu waɗansu suka tike a yaman waɗansu suka tike a misa a maghrib daga maghrib waɗansu kuma suka gangaro cikin a cikin kasashenmu na afirka mauritaniya da sauransu wanda sake nan wanda suke ake dangantawa zuwa da sharifai din nan kwarai akwai su inda an samu ahlul bait din sun zo nan kamar Abdul Karim al-Maghili hasani ne kuma ya zo nan ya yi ya bar zuriyar sa nan to haka dalika a can ma kamar shi malamin Wul Zidan zuriyar Abu Ayyub al-Ansari ne al-Ansar su ma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su fuskanci mubaya'a a fifita waɗansu a kansu da yawan su ma haka suka bar Madina suka yaɗu a duniya inda daga cikinsu akwai wanda suke wannan magrib kamar su wannan zuriyar abu ayyub al-ansari wa ghayruhu na'am
الحمد لله على ما فاض من الهدى الذي min al-jada من الهدى الذي ظهورا ظهورا ظهورا غابا الحمد لله على ما فاض من الجدا الذي ظهورا غابا dukkan yabo ya tabbata ga Allah alama faba akan abin da ya yawaita min aljada na daga wato kyaututtuka amfani allazi duhuran ghaba wanda ya kan wato ya karanta duhuran wannan maf'ulun fihi ne lokuta masu tsawo ya zama to wannan kyautar babu ita wato wannan yana ishara ne ga annabci Allah mata wato yana yi gode ma Allah akan abin da Allah ya yawaita na alkhairin da annabci ya kawo wanda shekaru masu yawa ya karanta shine abin da ya kasance na fatara tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara ɗari shida wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke albarkar wahayi sai kaɗan daga cikin baƙaya min ahalin kitab su ne aka suke akan abin da wahayi amma sauran al'umma duk ana cikin jahiliya har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne yake gode wa Allah akan wannan ni'ima ta amfanin da ya zo da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake Allah ya yawaita amfani da shi shi yasa yace alama fa ba ai alama kafara al-faid shine wato abinda yake mai yawa da ya zo shi ne da ake samun fayabana idan ruwa ya zama to ya yi ta'adda har ya yawaita ake ce masa fayaban to alama faba ai alama kasuwa min aljada aljada ma'anarsa annabku eh sai mun duba sai sa ne na kawo dishiro din ni ma kuma haka kuma na haddace fa a cikin maradu su'un ne haka alhamdulillahi alladhi afada min al-jadal alladhi zuhuran zaba haka yawa to gashi shekh a alhamdulillahi alladhi afada duka yabo ya tabbata ga Allah alladhi afada alladhi asfar wanda ya yawaita min al-jada na daga wato النفع والخير yace wa fi nashr al-burud ala ma fada saboda haka ikhtilafin nusa dukkan nus ma'ana tsaye ne in ka ce ma fada wannan lazim ne ko ai ma kasura in ka ce allazi afada afada din sai ya zamanto muta'addi wannan alif din wannan hamza din lil ta'diya kamar yadda fi'il da ban kana so kamar yadda fi'ilul lazim ya zamanto muta'addi ko kai tadhiful ko kai tadhiful ain ko kuma ka kawo hamzatu ta'ziya kamar kasura akfara ko kaffara ko in ka ce kaffara ya yawaita kasura ya zama to mai yawa karuma ya zama mai daraja karrama ya darajta shi akrama ya yi masa ya bashi daraja to nan ma haka din ne saboda haka babu babu ba laifi a kan wannan dukkanin in ka ce alallabi alhamdulillahi allazi afada kaga allazi afada ya zamanto na ne na ismul jalal in kuma kace alhamdulillahi alama fada alama fada kana yi muta'alliq ne da alhamdulillahi wato kana yabo ga Allah akan wannan abin da ya yawaita na amfani na'am
وجعل الفوق نعم يعني حمد المؤلف نعم حمد المؤلف الله سبحانه وتعالى على ما فاد أي كثر من الجدع أي النفع على هذه الأمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن غاب أي خلى ظهورا طويلا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم واضح ko wato malam ya yi godiya ga Allah akan abin da Allah ya yawaita na amfani akan wannan al'umma da aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan amfani ya karanta ya zama to kaɗan duhuran tsawila wannan maƙolo fi zamani mai tsawo kabla mabadihi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwarsa sallallahu alaihi wasallam
وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا كما الله شيني وندي يسني الفروع رسا والأصول دا أصلي محصولا أبا بن سامو ني لمن يروم نيلها ga wanda yake nufin samun su wato dukkan abin ilimi na furu'a da ilimi na usul Allah ya sanya su ababen wato samu ne ga wanda ya neme su a cikin nan akwai bara'atul istidlal abinda ake cewa ilmin balaga bara'atul istidlal shine a cikin muqaddimarka ka faɗi abinda za ka yi magana a kansa bil ishara kaga da ya faɗi wannan ya nuna kan cewa zai yi magana ne akan usul da furu kamar wajen hudu ba ne za ka yi hudu ba akan godiya ga Allah ka ce alhamdulillahi allazi a bihamdihi kaza wa kaza ka kai ishara kan kaza ke magana akan godiya ga Allah wa haka ana yi wajen kudu ba da wajen rubutu malamai suna bara'atul ikhtilal yana daga cikin yana daga cikin wato ilmun bayan a ilmun badi'a daga cikin badi'a ilmun badi'a ne daga cikin aqsam da wato ulumul balaga wajen da yadda zaka kyautata zance a yin bara'atul istihlal na'am ثم كرر الحمد لله ثم كرر الحمد لله أيضا على أن جعل الفروع يعني الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين محصولة mukallafina مكلفين ai ba su suka kallafa mu su aka kallafa mu
بأفعال المكلفين محصولة أي حاصلة ثم كرر الحمد سنة يميمي تبودي يبنسى لله كالله أيضا كمما على أن جعل الفروع wato yana cewa saboda Allah ya sanya alfuru'a wato rassan ilimi abin da ake nufi da alfuru shine al-ahkamu shar'iyya hukunce hukunce na shari'a allati tata'allaqu bi af'alil mukallafin wanda take da alaka da ayyukan mukallafin ayyuka na mukallafin sukan tsara da cewa al'amaliya ba al'ayyuka al'ilmiya ba wanda ke na itikadi ayyuka waɗanda suke na gaba wanda ake aikata shi ne ilimin fiqh ba na furu a nan wajen ilimin fiqh wato Allah ya sanya a wato a hukunce hukuncen sanin hukunce hukuncen fiqh mahsulatan ay hasilatan masu tabbas masu samuwa fa qawluhu وقوله محصولا abin da yake nufi da cewa mahsulan على صيغة اسم على صيغة اسم المفعول a bisa sigar ismul maf'ul من الثلاثي na daga alfi'lu thulathi hasala yahsulu fa huwa mahsul والمراد به اسم الفاعل wal muradu bihi ismul fa'il amma abin da yake nufi da shi ismul fa'il saboda haka da yace mahsul ma'ana hasil wato mai samuwa
والنيل التعلم والنيل wajen fadin sa liman yarumu ya liman yarumu nailaha ay liman yarumu ta'allumaha mai neman tsaro يعني أن الأصول التي هي الأدلة الإجمالية wato ma'ana al'usul waɗanda wato asa wato asasi wanda suke ma'anarsu shine al'adillatul ijmaliya dalilai waɗanda suke masu gamewa وطرق الترجيح da kuma والاجتهاد hanyoyin da ake tarjihi tsakanin dalilai والاجتهاد da kuma yadda ake ijtihadi إلى da ya zuwa ga zuwa ga karshen abubuwan masail din da ke cikin wannan usul din والفروع da kuma ilimin furu'a na fiqh نعم حاصلة بفضل الله mai masu samuwa ne da falalar da wato sab- bi sababi fadlillah da sababin falalar Allah لمن أراد تحصيلها liman arada tahsilaha da wanda yake nufin sa- wato karatun su wanda yake nufin ya sami ilimin su Allah yana sanya su su zama to samun mu a gare shi domin dukkan ilimi sai da sai da yadda Allah sai da ikon Allah shi yasa ilimin nan da neman ilimin nan da is- shi yasa ake fara shi da bismillah ai asta'inu billah ina neman ina neman wato taimako da Allah yasa ibn taymiya shaykhul islam rahmatullahi alayhi yake cewa idan wata mas'ala ta ilimi ta rikita a gare ni ta kullu ya kasa sanin mafita a kanta ya kasa gane fahimta sai ya zauna ya istighfari ga Allah har sau dubu sai ya koma gare ta sai ya ga shi kenan ta yayi kuma ya zama kiliya saboda ilimi ne wanda yake da Allah ake neman sa kuma Allah shine yake bada ilimi ya kasance yana yawan faɗa shafi islam ibn taymiya a cikin tarjumar sa ibn abdul hadi ya muallima ibrahim allimni wa ya mufahhima sulaiman fahimni ya wanda ya sanar da annabi ibrahim ka sanar da ni ya wanda ya ba mu annabi dawud da sulaiman fahimta ka ba ni fahimta a wani wani lokaci mutum a sai ya rinka ganin a wai a'a kokarin ka bai nuna maka wato kuma ai kowa a kwanyar ka kana da kwanyar kai kokarin ka to in Allah in kace kana yi kana da shi kokarin sai Allah ya kyale ka da kokarin ka amma an kace kai baka sani ba kai baka iya ba kai baka gane ba ka kaskantar da kai ga Allah shi kenan sai Allah ya baka da tunda komai da shi ne babu wani abu wanda yake yi ba shi yasa din yabo yayi bu Allah akan wannan yace a akan a farnarsa ta bada abin da ilimi na'am
وشاد ذا الدين بمن ساد الورع فهو المجلي فهو المجلي وهو المجلي والورى إلى وراء وراء إلى وراء وشادر الدين بمن ساد الورى يكوى يجينا ونا الدين يكوى تاشي بمن ساد الورى دوان ديشو غبنشي تالكي فهو المجلي شيني نفرقو أوجن أوجن سك أوجن سيرا سكوى المجلي وتو لاربا سنة بسونا in aka yi alhalaba in aka yi sukuwa ta shaguwa ko ta dawaki na farko shine almujalli sannan na biyu almusalli wa haka da akwai abiyar din wannan ya kawo su fa huwa almujalli shine wanda yake na farko wal wara ila wara sauran halitta ko baki ɗayan su ila wara suna bayan sa domin shine yace salawatullahi wa salamuhu alai ana hamilu liwa'il hamd yawm al-qiyamah wala fakhra adama wa man dunahu hatta adama wanda ni ne mai rukon tutar yabo ranar alkiyama a ƙarƙashin wannan tuta adama duk wanda yake bayansa wanda yake rike da tuta kuwa ba yana bayansa ba to haka yake ranar alkiyama salawatullahi wa sallam shi yasa yake warwara ila wara kuma da yace sadal wara ana sai shine ma'ana da yace salawatullahi wa sallam alaihi ana sayyidu waladi adam wala fakhra ni ne shugaban yan adam baki daya na'am شاد أي رفع ومنه قصر المشيش ولو كنت في ولو كنتم في بروج مشيدة وشاد بمعنى رفع wato Allah ya ɗaukaka a bi'ida domin a tashiri shine ɗaukaka gini da shafin shi da suminti wanda zai karfafa shi wa minhu wa qasrin mashid a, da qasrin da- da wato a, gidajen gidaje waɗanda suke benaye maɗaukaka ولو كنتم في بروج مشيدة كما الله يتي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كودا كنا تشكين بينا يوأن دسكي أن جنا سؤال أو كاش نعم وشاد معطوف على وجعل وشاد وأن معطوف على وجعل da ya ce waje alal furu'a wal usula to Allah kuma shine wanda shada da ya gina ya ɗaukaka wannan addini na'am يعني أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الدين cewa ma'ana wato shine Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka wannan addini بالذي ساد الورع da wanda yake shine ya wato ya shugabanci ba wato a talikai أي صار سيدا ai tsara sayyidahum ya zamanto shine shugabansu وقوله fadinsa فهو المجلي shine almujalli na farko لفظ يشير بذلك إلى ما كان عند العرب من سباق الخيل yana nuni ne da wannan ai zuwa ga abin da yake wajen larabawa min sibaqil khayl na wajen wato tsere na tsere da ake na dawaki
فكانوا يسمون الدفعة التي يجري بينها الس- بينها السباق من الخيل حلبة آه، حلبة
hal hal hal حلبة harbatu bi fathi al حلبة فالأول منها يسمونه المجلد to suna kiran wato jama'a farko waɗanda suke yin sukuwa ɗin a min alkhayl daga cikin dawakin halba halba fal awwal minha ta farkon su ana ce ma a yusammunahu almujalli wanda yake na farko a cikin jama'a farko da suke yi da suke sukuwar su ne almujalli والثاني المسلم na biyu kuma almusalli والثالث المسلم wa- المسلم wal thalith almusalli bisi
والرابع ثالث na uku kuma tali لا ila akhirihi shine suke cewa atani almujalli wal musalli wa ba'dahu musalli wa talin ba'dahu aqifun yasri wa mirtahuha thumma alhadi thumma al- thumma al- thumma alhadi wa thumma al- thumma alhadi wal mu'ammalu wa ja'a al-latimu was-sikitu lahu yajri was-sikitu lahu yajri shine bai abiyat din da suka yi na wannan a tartibinsu amma ina jin ba wannan bai yau ya haka da a tani ne don yiwuwar musulmi ba a kasa المجلي بضم الميم وكسر اللام المشددة والمصلي على وزنه والمسلي الثالث والتالي الرابع والعاطف الحاصل الخامس والمرتاح السادس وفي القاموس أن المرتاح هو الخامس والخبز والخطي هو السابع والمؤمل هو الثامن واللطيف كأمير هو التاسع لغة شيخة kun ga ya daga cikin saukin wannan sharhi inda ya kawo mana wa'annan abiyat din dalibin ilimi sai ce sai ya kokari ma ya haddace wannan tafsirin al-musalli wal mujalli da wani da kuma wannan abu ne wanda yake daga cikin in mutum ya haddace yana da kyau ilimi ne amma shi ta kaga ana furu rubbi kawo abiya in bai ga wani kasan da ya ga abin da yake na'am
ومعنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمام الخلائق في الفجر kalam al-khalaiq dai ko نعم أمام mamnu min as-sarf in ka sanya masa alif da lam kana yi masa sarf wato ma'anar zancen sa shine annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaban halitta fil fadl a wajen falala والورى وراءه sauran halitta ko wara'ahu jami'an duk suna bayan sa أي خلفه في الشر suna bayan sa fi sharaf a wajen daraja kuma fi haƙiƙa ma haka za su zamanto kamar wanda na kamar wanda na ambata a cikin a ranar alkiyama haka za su zamanto dukkanin su suna bayan sa a cikin yana rike da liwa'ul haq na'am محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الخروج muhammadin munawwiril qulubi wa kashifil karbi ladal kurubi shi wannan bi masadal wara shine muhammad sallallahu wa sallamu alaihi shayabu wanda yake aiki wato mahamiduhu kafurat ababan yabon su suka yi yawa shine ma'anar muhammad shi ne zaki mubalaga ne na mahmud wanda ake yabon sa wato yabon sa yayi yawa matuƙa munawwiril qulubi mai haskaka zukata wa kashifil karbi mai yayewar bakin ciki ladal kurubi a lokacin bakan ciki masu yawa ranar alkiyama wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine allazi sadar wara ya sifanta da cewa munawwirul qulubi mai haskaka zukata kamar yadda Allah ya sifanta da cewa sirajan munira an san kuma siraj shine mai haskakawa haka Allah ya sifanta saboda haka munawwirul qulubi haka yake da sifar Allah da ya masa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كاغني شيني نور وكاشف الكر... وكاشف الكرب شيني مياي وان بجين شيكي لدى القروب إلى لوكشن بجين شيكي سبب الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه زمزم مدى أنواع الشفاعة والنبي نعم نعم إيه؟ لا يعني to to shi kenan to za mu tashi daga sharhi kenan bibir kurubi ko eh haka ne a a wannan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم
قوله محمد قوله ديكو قوله محمد في الجسد نعم فتن سديتي محمد محمد منور القلوب محمد بالجر تجرى
برد ممن في قوله لمن أتاه
بدلي ne albadal to sai yana daga cikin tawabi'u ko albadal yana daga cikin attawabi'u badali ne na biman da yace wa shada da dina biman sadal wara man sadal wara din nan wanda ya shugabanci talikai shine muhammadi ai huwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam
ومعنى تنويره للقلوب أنه سبب ma'anar haskakawarsa ga zu- ga zukata أنه سبب في تنويرها cewa sababi ne wajen hasken zukata بما جاء به من القرآن da abin da ya zo da shi na alkur'ani ولأنه سبب في إيمان الأمة kuma cewa shi ne sababi na imanin al'umma ومحبته kuma soyayyarsa واتباعه wattiba'uhu da da biyayya a gare shi وطاعته da ai wa muhabbatuhu da soyayya a gare shi wa ta'atuhu da biyayya a gare shi تو- تورث نور القلب turifu nuran qalb tana gadar da hasken zukata nu- nuran qalb hasken zuciya وإلا in ba ka ba haka ba فالقلوب لا لا ينو- لا ينورها حقيقة إلا الله zukata babu wanda yake haskaka su hakikatan in ba Allah ba Allah shine hakikanin wanda yake haskaka zukata amma ya sanya asbab daga cikin asbabukan sabubban da suke haskaka zukata shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma kawai wai da alqur'ani ba da abin da yazo da shi har ne hikima ba da abin da yazo da shi na hikima shine as-sunna ta sa salawatullahi wa salamuhu alaihi ko babu laifi kai idafan abu zuwa ga sabab idan ba ka yi nafiyin cewa abin daga Allah yake ba babu laifi ka ce a a mutum a a a magani wannan magani yana warkar da ciwon kai yana warkar da basir kaga hakikata mai warkar ai Allah ne to amma kai idafar sa babu laifi kai wannan saboda yana daga cikin hikima wanda Allah ya sanya ko wannan abincin yana kosarwa kaga hakikatan ba mai babu mai kosarwa sai Allah a babu laifi ka faɗa haka na idafar sabab ila na idafar abu zuwa ga sababinsa tare da tabbatar da kan cewa wanda yake yi hakikatan Allah ne na'am نعم. وقوله وكاشف الكلب fadin sa kuma da yace wa kashifil karbi me yayewar bakin ciki يعني بذلك yana nufin da wannan أنه يوم القيامة cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama يكون سببا في كشف الكرب zai kasance sababi ne wajen yayewar bakin ciki عندما يطول الموت yayin da tsayuwa za ta tsawaita ga للخلائق halitta قبل القضاء qabla qada'i bainahum kafin ai musu hisabi ويذهبون إلى الرسل su tafiya zuwa ga manzannin Allah ليشفعوا لهم domin su yi musu ceto a wajen Allah فيحيلوهم إليه صلى الله عليه وسلم.
bayyuhinuhum ilayhi sallallahu alaihi wasallam sai su hawwala su su mayar da su ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id da tsawo a cikin sahih a cikin sahih Muslim hadisin shafa'atul udba na'am فيشفع لهم عند zai yi الله musu ceto a wajen Allah لتعجيل القضاء بينهم domin a gaggauta yin hisabi tsakanin su وهذا هو المقام المحمود مقام المحمود wannan shine makami wato matsayi wanda yake abin yabo الذي وعده الله wanda Allah ya kawar kaurata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi في قوله a cikin faɗin Allah عسى أن يبعثك ربك مقاما asa محمودا an ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya kusata ubangijinka ya tayar da kai a matsayi wanda yake abin yabo wannan ita ce ɗaya daga ita ce shafa'a wanda take ɗaya daga cikin shafa'a da ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta ke ɗanta da shi ba mai yin ta in ba shi ba tunda kowa daga cikin annabawa tun daga a- a- a- zai je- za a je wajen adam da nuhu da ibrahim da musa da isa kowanne zai yi istidari sai shi ne salawatullahi wa salamu alaihi zai yi to idan sauran annabawa wanda daga cikin su hadda khalilullah ibrahim duk ya ce ba zai iya wannan ba to waye ko daga cikin mutane wanda zai ce zai saboda haka kun gaskiya sa malamai suka yi nasi akan cewa wahiyar mutassafin bihi sallallahu alaihi wasallam a cikin sharhin na shi a mai ma- mai nashrul bunut sharhin mu'allif din kuma ma mai maraki ya kawo yace shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fil akhirah sitta guda shida ne mai abin da ya kirki shi ma ya kawo su ko mai a a mai fahawiya ibn abdul aziz a sharhin tahawiyya ya kawo anwa'u shafa'a na annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ta farko shi ne ta'jilul hisab a gaggauta yin a yin hisabi wanda ita ce wannan wanda ake ambato wa hiya a'zamuha wa a'ammuha ita ce tafi girma kuma ita ce tafi dara tafi gamewa wa muhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu fi idkhali qaumin aljanna bi ghairi hisabi wa hiya muhtassatun bihi inda an-nawawi da kuma a shigar da mutane a cikin aljanna ta biyu wanda za a shigar da mutane aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba a wajen imamun nawawi wanda ta banta da a, annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda al- wanda ambatanta ya zo a hadisin ibn abbas na sabaqaka biha ukasha Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da sab'una alfa la hisab ya shigar da su aljanna bi ghairi hisabin wala azab tare da kowanne daga cikin sab'una alf din akwai sab'una alf ukashi ya ce ya rasulullah roki Allah ya sani a cikin su ya ce an tare ni wani shi ma ya sake ce ni ma ya rasulullah ya sabaqaka biha ukasha yace za a yi fahimtar gawa wajen kace zaki a nan nan irin haka inda a wai an ce la izara fi sa'a ba a fi ba a fi ta wani wajen a aikin da'a ko an zo an samu furja a a sahun farko kaga wanda kana kokari ka shiga kai da malamin ka sai kai haka a wala a ba a yi la izara fi sa'a ka'ida ce da malaman bidiyo suka bada ana jin cikin tana cikin ashbaha wannan za'i wani tafi ma kenan dan Allah ya yawaita rayuwa mun samu mun gama bidayatul mushrik ya kamata mu karanta shi na qawaid fiqhiyya ta uku ita ce fi man istahaqqa an-nar Allah ya dukulaha wanda ya cancanci shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ceto kada ya shiga cikin wuta din ta hudu fi ikhraj al-muwahhidin min an-nar wanda suke masu tauhidi sun mutu a tauhidi a fitar da su daga cikin wuta kun ga wannan sauran masu ceto suna musharaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kamar yadda Allah ta'ala kamar yadda zo a hadisin Abu Sa'id da annabi sallallahu da Allah ta'ala zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto bayan Allah salihai sun yi ceto saurani kuma rabbul izza to kun ga kenan wannan ba ba ba ta bara da cikin hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta hudu ta biyar fi ziyadati darajati fi ziyadati darajati fil janna a ƙara mutane daraja a cikin aljanna ga darajar da za su zo amma a cilla su can saboda ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ta shida fi takhfif al'azab liman istahiqa liman istahaqqa al-khulud fi an-nar ka abi talib wajen sauƙaƙe azaba ga wanda ya cancanci dawoma a cikin wuta kamar abu talib domin abbas ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dan babban ka abu talib ya kasance yana ba ka kariya ka amfane shi yace iya amfane shi yace da yana cikin wuta sai ya masa ceto aka dawo da shi yana cikin gefen wuta ba ba wanda kawai kasan tafin kafarsa ake konawa da ba dan ni bai shiga yana cikin tsakiyar wuta to wannan kun ga muhtasatun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ke banta da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن بشرعه انتمى صلى عليه ربنا وسلم ubangijinmu ya yi salati alaihi gare shi wa sallama ya aminci wa alihi da kuma ga alayensa wa man li shar'ihin tama da kuma wanda ya dangantu ya zuwa ga shari'arsa wato ya zamanto mabiyin shari'arsa shine mai imani da shi mai bin shari'arsa ta musulunci wannan shine shine koyarwar shari'a ko shi aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ai masa salati sawa'un a cikin rubutu ne na littafi ko a wajen ambato ko a wajen ambato mun an ambace sai an masa salati domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-baqil man dhikirtu indahu falam yusalli alayya marowaci ne hakikanin sunan marowaci shine wanda aka ambace shi aka ambace ni a wajen sa bai mun salati ba to da ya hada hadda wannan sai malaman hadisi suke cewa yayin yayin wajen ka'idar rubutun hadisi suke cewa koyaushe su ambaton sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko annabi ko muhammad ko ar-rasul a yi salati a gare shi kada kuma mutum ya yi ikhtisar ya ce zai takaita ya ce salla ko ya ce sad kawai ko kuma kamar mun da muke faɗa yanzu saw kada mutum ya yi wannan sai ya zama to albahi sai ya zama to marwaci sai mutum ya zama to marwaci saboda ka kula masu karatun islamic studies da arabic kuna ɗaukar note sai ku ɗauka kan cewa wannan ai note ne kawai da jarabawa ba sai ku rubuta sallallahu alaihi wasallam ba in dai an rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam hakkin sa ne ai masa salati na'am
ثنى المعلق بعد حمده لله بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى آله وجميع أصحابه
نعم أثنى المؤلف مؤلف يا بيده ya biyar ba'da hamdihi bayan godiyarsa ga Allah ya biyar bis salati da salati ala Muhammadin akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaihi ya kuma biyar da yin sallama a gare shi wa ala alihi da akan alayensa wa jami'i ashabi da dukkanin sahabbansa wa man intama li shar'i da kuma wanda yana safiya zuwa ga shari'arsa ومن ومن انتمى إلى شرعه ai na'am da wanda ya dangantu zuwa ga shari'arsa أي انتسب له wato ya nasabtu zuwa ga shari'a بتعلمه da neman sanin shari'a da وتدوينه kuma tara ta a rubuce وتعليمه da kuma sanar da ita duk wanda ya nasabtu zuwa ga shari'a ya masa addu'a kenan kaga duk masu ilimin fiqhu masu neman ilimin fiqhu da masu rubuta shi da masu karantar da shi sun shiga cikin addu'ar wannan bawan Allah kuma kakkai mamaki yawanci irin wayannan bayan Allah da suke addu'a da ake kansa fa su sai ka same su mujabu da'awa wanda ake amsa addu'a su shi yasa aka ce malamin risala mujabu da'awa ne yayi addu'a ga duk wanda ya karanta littafin sa Allah ya bashi fiqhu addini shi yasa da ake ganin littafi yake da albarka risala ake son kuma karanta ta saboda samun ko ba kuma mutum ya samu addu'ar ibnu abi zaid al-qayrawa ma'anar salatin annabi sallallahu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine a roƙa masa Allah ya masa wato rahama wadda ta dace da matsayinsa rahama ke ɗantacciya wadda ta dace da matsayinsa shine aka fassara ta da cewar Allah maɗaukakin sarki ya ya yi masa dukkan abin da yake zai yardar da shi a duniya da lahira da ɗaukaka sunansa da ambatonsa da amintar da shi a kan wato dukkan abin da yake gudu na al'ummarsa shine ya zamanto har Allah ya nade ƙasa suna nan kuma shari'arsa tana maɗaukakiya sunansa yana maɗaukaki sannan kuma ranar alkiyama ya ba shi ceto wanda zai yardar da shi kamar yadda ya ce wa sofa yuqika rabbuka fatabba abul aliyatul riyah kusan ma'anar akwai ma'anoni da dama wannan salati kusan wannan ita ce ma'anar da ibn hajar a cikin sharhin al-bukhari a cikin kitabun da'awat wajen babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo fassara kusa shine ma'anar da ya zaba assalam kuwa shine Allah ya amintar da shi salawatullahi wa salamu alaihi daga dukkan abinda baya so dukkan wani abu to Allah ya masa aminci wanda ya dace da matsayinsa a alihi alayen annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda tafsirin su ya zo a kan cewa su ne a zuwa wato matansa da zuriyarsa kamar yadda ya zo a wata sigar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitihi to da su ake nufi da matansa da zuriyarsa su ne zuriyar fatima su ne ƴaƴan fa- su ne- su ne fatima a da zu- wanda suka da zuriyata su ne 'ya'yan Hassan da Hussein da su ne kaɗai suka yi abin amma Muhsin ya mutu yana yaro ummu kulthum ba ta yi abin ba su su zuriya Annabi sallallahu alaihi wasallam ta takance ta hanyar Fatima ta hanyar Hassan da Hussein a da kuma matansa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam nafsin alqur'ani ne shi suna cikin ahlul bait innama yuridu Allahu liyuthiba ankum ar-rijsa ahlul bait kuma gashi wajen salati aka ambace su Allahumma salli maimakon ɗaya daga cikin ana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wata siga sai ta zo ta bayyana su waye ali Muhammad cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ahli bait kuma su ne wanda sadaka ta haramta a gare su su ne alu ali wa alu aqil wa alu abbas wa alu ja'far wannan su ne banu hashim amma banu al-muttalib akwai abin da ya nuna kan cewa kamar su ma suna ciki su ma an haramta musu sadaka saboda hadisin muslim na muttalib ibn wada'a wanda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma banu hashim wa banu muttalib shay'un wahid su ɗaya ne saboda haka a waɗansu sun yi ilhakin su da su amma alƙawlul mashhur wanda yake shine mazhabin malik da imam ahmad ba zan iya rike da shafi'i ba su ne waɗannan alu aliyin wa alu aqil wa alu abbas wa alu ja'far wanda aka haramta musu sadaka su ne alayensa na
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاهر
ba zai yi ra'ayi abi lahabi talaji a kan Ali Abdullahi ba. Wato sahi akwai hadisin da akwai suna cewa alu alu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullu tafi dukkan matsauri tsoron Allah yana cikin alu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma an san wannan ba shi ne masu inda inda haka ne ta ake kowa masarka ta haramta a gare shi itlaqinsa da ma'ana na shari'a wannan shi ne kuma shi ne alhaƙiƙar shar'iyya muqaddama al haqiqan lugawiyya shi wannan yayi amfani da al haqiqan lugawiyya ne dan haka yake cewa da an ce kawai abin da ake nufi da al'adu shine al qaraba sai zan to Abu Lahab ma za a yi wannan salati amma qarabar da ake nufi ai su ne waɗanda suke qarabar musulmi eh na'am هذا وحين قد رأيت هذا وحين قد رأيت المذهب سبحانه له الكثير ذهب وما وما سواه مثل عنق مثل مغرب عنقى مغربي مثل عنق مغرب
مغربي مغرب في كل قطر من نواحي المغرب مغربي مغرب أردت أن أجمع من أصول ما فيه بغية لي فصول نعم يتي هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير الذهب هذا الأمر الحقيقي وانا يعني بتكون فصل الخطاب أصلا أنت عندك أسلوب يعني بتكون أسلوب لا ربما يا بئر سأتكون القرآن هذا وإن الطاغين لشر مآب wato wannan al'amarin haka yake domin ya fassale daga mukaddimar da ya yi ya zuwa da shiga cikin bayanin sababin da ya yi wannan littafi sababin da ya rubuta wannan littafi ya ce wa hina qad ra'aytu al-madhhaba yayin da naga al-madhhab ita ce wato mahallin dhahab wato ra'a wato abinda malami daga cikin manyan malamai ya tafi zuwa gare shi al-madhhab anan yana nufin madhhab malik saboda haka al-din lil ahad al'in ta al-madhab lil ahad ba ta nufin na al-jins ba yayin da naga madhaba ita ce madhabar maliku rujhanuhu rinjayen wannan madhaba lahu al-kathiru zahaba al-kathir da yawa daga cikin malamai zahaba lahu ya tafi zuwa gare shi wa ma siwahu wanda yake ba ita ba ba wannan madhaba ba mithlu anqa mughribi kamar tsuntsun nan ne wanda yake nesa wanda ake cewa ya ɗauki yaro zai je kai shi can wani ƙarshen bangon duniya a wani tsuntsu ne da larabawa suke faɗa a kansa suke ba shi da haƙiƙa ba wai wani ya taɓa ganin sa bane kamar yadda zama ake cewa dodo da sauran su eh ya ce to sauran mazhabobi kuwa wato suna da nisa saboda rashin shigar su nan ba nan nan nahiya mazhabar Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad misalin su kamar an kamo galibi ne fi kulle kudurin a dukkan wani sashi dukkan wata gunduma min nawahil maghribi daga sassan daga nahiyoyi na yammacin duniyar musulmi al maghrib shine ya hada tun daga wato tunis tsairawan har ya zuwa ga karshen sahara karshen karshen morocco sannan ya yi kasa tun daga can har ya zuwa ga senegal sannan ya sake wo gabas ya haɗe da ƙasashen afirka har zuwa sudan wannan shi ne ce almagribul ana ce akan ce mata almagribul aqsa to a dukkan a dukkan kufur wato yanki daga cikin nahiyoyin maghrib babu wata mataba in ba matabar malik ba malamai sun yi rinjaye sun rinjayar da ita to sai yace yayin da naga wannan aradtu an ajma'a min usuli sai na so na tattara ilimin usul din wannan mazhaba usulihi ai usulil mazhab ma fihi bughyatun li di fusulihi abin da yake akwai biyan bukata li di fusulihi ga ma'abucin sanin al-usul wato furu'ar mazhaba wato wanda yake sun san ilimin fiqh sun karanta halil sun karanta lawali da sani to kuma suna so su samu usul to su gare su suna da wannan bukatar to biya musu bukata ne na tattara musu cewa to ga usul din matabar ɗan kusin da su yan magrib saboda haka shi yasa ake cewa wato kowace mazhaba tana da littafin ta wanda ke shi a ilimin usul wanda shine matuƙa a fannin usul kamar yadda shafi'iyya suke jam'ul jawami hanabila suka yi sharh kawkab sharh kawkab al-munir na futuhi to mu a mazhabin malikiya kuma shine maratu so domin shine ya zamanto ya tattara dukkan mabahis na usulul fiqh wanda yake na mazhabar maliku a cikin wannan littafi shine abin da ya so ya kaddamar da su na'am
قوله هذا معناه الأمر هذا أو هذا الأمر وهو مبتدأ حذف خبره wato fadinsa da yake haza ma'anarsu al'amru haza lamarin shine wannan ko kuma haza al'amru wannan lamari ko kuma mubtada hudifa khabaruhu aka shafe khabar dinsa shine kace haza al'amru kaga mubtada haza mubtada khabaruhu al'amru shine ma kuma aka hudifa aw al aks ne aksin wato ya zamanto haza khabar ne mubtada dinsa an shafe ko sai ya zamanto al'amru haza kuma mun san ana yin wannan وحذف ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما
أخبر رحمه الله أن الذي حمله على هذا التعليق bawan Allah ya ji kansa malam ya ba da labari annal ladhi hamalahu ala hadha ta'lim abin da ya sanya shi ya rubuta wannan littafi في a أصول مالك cikin usulin mazhaba a cikin usulin ka'idodi wanda maliku ya tafi gare su دون غيره ba waninsa ba أنه رأى الكثير من العلماء cewa ya ga da yawa daga cikin malamai ذهب إلى ترجيح مذهبه ya tafiya zuwa ga rinjayar da mazhabar malik على غيره akan waninsa na من المذاهب na daga mazhabobin sauran malamai لما سيأتي في قوله saboda abin da zai zo a cikin faɗinsa في كتاب a الاجتهاد cikin kitabul ijtihad na wannan littafin
إذا سمعت إذا سمعت فالإمام مالك fal imamu malik فالإمام مالك صح له الشعوى الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر ma husnin nazar مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر idan sami'ta fal imamu malik idan ka ji magana to ina so in ce maka al imamu malik kaga imamu malik sahhalahu sha'aw nisa ya wato fage mai girma na ilimi ya tab- ya inganta gare shi alladhi la yudraku wanda ba a riskarsa wato ya tsere a fage wajen ilimi wanda ba a riskarsa lil athari sahihi saboda hadisi da yazo sahihi abu hadisin nan da yazo sahihi shine yushiku an yadriba nas akbad al ibn fala yajiduna aliman a'lama min alimin mad- alin alimin madina ya kusata wato a bigi hantan a raƙuma mutane domin neman ilimi wato a ɗaura sirri a tafi a yi tafiya don san yadda ake dukan ake ƙaimi eh, da likafa to kaga kina akan cewa za a yi tafiya mai tsawo kenan to haka mutane lokaci ya zo da za a tafi mai tafiya mai nisa domin neman ilimi ba za su samu malami da yake ma fi malamin madina ilimi ba to malamai sun ce wannan maliki ne haka da sufyan ibn uyayna wanda yake qarinin maliki ne haka ya faɗa domin in an tabbaka hadisin an duba an ga a cikin malaman madina ba wanda aka yi masa haka kuma sun ba shi ba a lokacin tabi'ai ba shi kaɗai an kace fuka ha'u sab'a sa da ilimi kwarai da gaske babu kamar su ko sa'id ibn al-musayyib amma ba wanda yake an tuho wajensa dan in akwai sa'id ibn al-musayyib akwai kamar sa a Madina daga cikin fuka ha'u sab'a amma shi ko- in bayan sa kuma tabakar almajiran su in an ce zuhuri ne to akwai sa'id ibn Yahya- akwai ah, yahya ibn sa'id al-ansari akwai abdullahi ibn zakwan akwai bukayr ibn abdullahi ibn al-ashaj dukkanin su kusan sa annabi ne wajen ilimi to amma a tabakar malik babu kamar sa. babu wanda yake aka zo aka rinka tafiya ana neman ilimi a wajensa irin alimin madina kuma haka aka san shi malamin madina ba kamar malami da yanzu kan ga shi zuhuri ba malamin madina ba ne malamin madina ne kuma malami ne a sham dan bai rinci madina ba da kashi ya zo ya tafi sham saboda haka waɗansu sun tafi sham sun ne saboda haka tunda ana magana alimin madina ne yasa suka ce da shi shine wannan lil asar sahihi ma husnin nazar ta kuma tare kuma da wato kyakkyawar fahimta fi kulli fannin a cikin dukkan fanni kal kitabi kamar ilimin alqur'ani wal athar da kuma ilimin sunna ilimin sa'id ilimin hadisai da abinda magabata suke akai na'am
ولأن غيره من الم- ولأن غيره ولأن غيره من kuma المذاهب saboda waninsa daga cikin mazhabobi na malam- na malamai في أرض المغرب a wato a a kasar maghrib kasar yamma wato su ne kamar da na ambata muku
التي هي وطن المؤلف aladi ya watsalul muallim wanda yake ita ce wato kasar wanda ya rubuta wannan littafi مفقود في- marko babu shi babu wata mazhaba a wannan nahiyar fi kulli buhrin minha a dukkan sashi a dukkan yanki daga cikin kasar maghrib أي في كل ناحية wato a kowane sashi حيث إن أهل المغرب الأقصى saboda ma'abutan wato al-maghrib al-aqsa karshen maghrib sune morocco da mauritania din da su senegal da sauransu da kuma وإفريقيا ifriqiya in aka ce ifriqiya ana nufin arewa ana nufin afirka ta ta ta arewa tunis da libya da jazair su ne ake nufin ifriqiya kusan wannan su ne shine ita ita asali sunan gundumar asalin ifriqiya gundumar rum ce dimokuraɗiyyatun rum wanda yake a lokacin nan ta hada a tunis da libya da aljazair a lokacin a- a- a- ana turo mata da gwamna wanda ya kwatarsa a ranar ake ce ma carthage sun kana tarihin rum suna cewa carthage a nan take a cikin tunis don aka ce ifriqiya abin da ake nufi kenan ba ana nufin afirka gaba ki ya samu sanan ba ana nufin shi ana nufin abin da yanzu ake ce ma north africa shimal ifriqiya na'am نعم. جميعا dukkaninsu إلا القليل tun ba kaɗan ba الذي لا حكم له wanda babu hukunci a gare shi معتنقون مذهب مالك suna riko da masabar malik
لهذا أخبر saboda wannan ne sai malam ya bada labari أنه أراد أن يجمع من أصول مذهب مالك sai ya ce yana yayi nufin wato ya tara wato usul asalin ka'idodin masabar malik ما فيه بغية wanda a ciki akwai buryatun abin nema أي مطلوب wato abin nema لذي فصوله ga ma'abu ga abin da a- a- ga ga wato a- abin da yake shine na fusul ɗinsa wato furu'ansa أي فروعه eh fa- wato fa- a- a- ilimin furu'ansa
فالبغية abin da ake معناها nufi da albughya معناها الطلب atsalaf nema wanda yake neman sanin ba wanda yake a- akwai abun a- a- a- wato wanda yake nema ga ma'abu ga fusul din mazhabar malik zai samu fusul din a cikin wannan
وقول المؤلف fadin mu'allif malam a- a- a marubucin wannan littafi وما سواه مثل عنقى مغر- da مغرب yace wa ma siwahu mithlu anqa mughribi مم. فمغرب fa mughrib فمغرب eh, اسم فاعل ismu fa'il ne من أغرب min aghraba fil biladi مم.
in mutum ya zama to bako yayi nisa a cikin garuruwa ai ab'ada fiha نعم wato ya yi nan ai aghraba bi ma'ana ab'ada نعم وقيل an ce إن عنقى ita wannan an qadin طائر tsuntsu ne يضرب به المثل almasal ana buga misali da shi في بعد إيران fi budi tsayaranihi a cikin nisan tashinsa nisan tafiyarsa ina yin can sama kuma ya tafi waje mai nisa
نعم. يضرب للشيء الذي لا يوجد ana buga misali da wani abu wanda yake babu shi in ana so a ce abu wanda yake babu shi sai a ce an qabu mure saboda shi ma ka ganta balantana ka ce yana nan
فضرب بها المؤلف المثل yau wato sai malam ya buga misali da ita wannan su da da wannan su لانعدام المذاهب saboda rashin samun waɗansu mazhabobi غير مذهب مالك in ba mazhabar malik ba في نواحي المغرب a sassan maghrib a sassan afirka wato a- a arewacin yammacin duniyar musulmi na نعم منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا ina mai muntabidan ina mai wato a barin ina mai barin a abinda aka ambata ladal furuni na fannonin ilimi ghairihi in ba usul ba ina barin duk abin da yake in ba usul ba a cikin sauran fannonin ilimi an matsali da barin buka da barin nufina muharriran kuma ina mai yin tahrir a tahrir shine ban takaita ba matuƙa ban kuma tsawaita magana na kawo shi tsakatsaki tare da tantance masali masali wato ma'ana abin da yake nufi da wannan baitin dukkan abin da yake ba ba shi da alaƙa da fannin usulul fiqh to ya bar shi nabadahu ya bar shi kamar yadda aka ce a nabaduhu wara a zuhuri ta annahum la ya'lamu suka bar littafin Allah suka jefar da shi a bayan bayan to shi ma aka ya bar duk abin da yake ba abin da yake na usul ba na sauran fannonin ilimi to ya bar shi in ba usul ba kuma ya yi kokarin ya yi tahrir tahrir shine kamar yadda ne muku bayani shine babu takaitawa mai rashin ba da ma'ana babu tsawaitawa mai dusarwa sannan kuma da ƙoƙarin a cikin matsala ya ƙoƙarin kawo maka ya cancance maka ita ba kawai ya barka ka zama ta cikin hudu ba san wanda za ka kama ba na
قوله منتبدا حالا من فاعل قوله فتنسى ليش منتبذا حاليني من فاعل أجمع أردت أن أجمع ناسو ني شي مؤلف دين شيني صاحب الحال نعم أي حال كوني وحال كوني منتبدا halin kasancewa ta muntabidan mai bari أي تاركا ai mai bari وغير ذاك wa gaira zakirin ko ba mai ambato ba في هذا النظر a cikin wannan waƙe da na yi كل المعلوم kullal ulumi dukkan waɗansu fannoni na ilimi na basu التي يذكر التي يذكرها المؤلفون wanda ma almu'allifu na marubutan littattafai suke ambaton su في مؤلفاتهم fi mu'allafatihim a cikin rubuce-rubucen su والنحو kamar fannin nahau والمنطق wal mantiq da fannin mantiq shine logic ومعاني الحروف da kuma ma'anonin haruffa وعلم البيان da kuma ilimin bayan إلا علم الأصول sai kawai ilimin usuli kawai shi da fara faqat shi kadai هذا كوني محررا hala kauni Lahu.
hala kauni muharriran lahu hal kasancewa ta kasancewa ta wato me yi tahriri ne tantancewa a gare shi
ومحررا حال أيضا halun aiban shi ma Halun hali ne من دليل أجمع daga على daga daga zamirin ajma'u halan raji a bisa raji saboda haka akwai wanda suke ganin kan cewa muharrir nan ba wato hal bane
نعم ko kuma suke ganin cewa sahibul hal din ba fa'ilin ajma'u bane wato suna mayar da hali din ya zuwa ga shi- ga zuwa ga shi a littafin kun ga ga abin da suke faɗa akan an ƙamo ribi din nan wai an kamo ribi tsa'irun tahtiful atfal da take dauke yaya da take dauke yaran mutane mikiya kenan ko fada'a alaiha hanzala ibnu safwan sai hanzala ibnu safwan wanda ake cewa shine nabiyin ashabul rasi sai ya mata addu'a fa ahlakaha Allah Allah ya halakar da ita wa qata'a naslaha ya yanke bayanta وهو مثل يضرب للشيء الذي لا يوجد misali ne da ake buga shi ga abin da ba ya samuwa wa an ka hamra'u ta gani an kamar hamra sai dai aka shafe ita al'alif mamdud saboda zarurar shi'ir وزنا مضاف إلى مغربي مغربي اسم فاعل آه، م- آه، مغربي اسم فاعل من أغرب في البلاد أي أبعد وقيل فيها ذلك لبعدها في طيرانها سبوا كما عند أيام بتاع أنا وجه. نعم مهم.
سميته مراتب سميته مراقي السعود مراتب سميته مراتب الصعود السعود السعود بضم السين صعود لمبتدئ الرقي و- لمبتغي الركي والصعود لمبتدئ الرقي والصعود haka ya sanya masa suna maraƙi su'ud limubtaghi ruqi wa su'udi na sanya ma wannan littafi suna maraƙi su'udi wato a a matakakala ta as-su'ud shine arziki li mubtaghi ruqi da wanda yake so ya ɗaukaka ya hauhawa sama ya kai sama wajen ilimi wasu udi ya dauka ya kuma tattaka ya zuwa ga ya kuma tattaka ya zuwa ga hawa sama wajen ilimi na'am المرائي al-maraqi جمع مراقة jam'u mirqa مرقاة mirqa بالكسر bil kasri na'am mirqa shine bil kasri mim din aikin نعم وهي ما يرقى به shine abinda ake tattakawa a hausa sama da shi والسلم kasullam والسلم kamar tsani
نعم والرقي warruqi والرقي abinda ake nufi da arruqi الصعود as-su'ud hawhawa hawa sama نعم أخبر رحمه الله amma nan Allah ya ji kansa ya bada labari a wannan baiti أنه سمى نظمه samma nafahu ya sanya ma wannan waƙe nasa suna ها- مرات الصعود maraqi as-su'ud maraqi as-su'ud مم. جمع سعد jam'u sa'ad jam'i as-su'ud jam'i ne na sa'ad sa'ad بمعنى as-su'ud da kuma menene a wannan wanda suke faɗa da suke cewa menene a ra'aitu fil a ra'aitu su'udi ra'aitu su'uda fi shu'ubin kathiratin menene walam yakun sa walam yakun fihim ka sa'ad ibn malik wannan wani baiti da suke faɗa naga as-su'ud jam'u sa'ad ma'ana sa'ad as-sa'ada Mm.
بمعنى wato السعادة.
arziki liman arada ruqi ila sama'i kafir ga wanda yake nufin limubtazir ruqi da yace ma'ana liman arada ruqi ga wanda yake son ya hauhawa ya hau sama ila sama'i kafir ya zuwa ga saman ilimin fiqh ba ya tsaya kawai a kasan fiqh ba ko a tsakaki ya kai sama koli
ومرا- wa ومرا- mawarid shari da maga da kuma wurin wato da ake zuwa a sha daga a shari'a al-mawrid shine wurin da ake gangara ya zuwa ga wajen shan ruwa ومقاصده.
da kuma sanin manufar shari'a
أستوجب الله أستوجب الله الكريم المدد ونفعه للقائمين للقائمين أبدا abada astauhibu Allah ina neman kyautar Allah alkarim wanda yake mai kyauta almadad taimako karfafawa almadad shine ya in wato ya turo min baya baya da zai taimaka min wa naf'ahu kuma ina roƙon Allah amfanin wannan littafi lil qari'ina da makarantan wannan littafi abada har abada duk wanda zai karanta shi har abada ya amfana da shi ga yi mana addu'a kenan kuma na'am سأل الله أن يهب له ta'ala Allah سأل الله نعم ya roƙi Allah أن يهب له kan Allah ya bashi أن يعطيه ay المدد yuqiyahu al-madad ya bashi taimako ay az-ziyada qari في أنواع الخير wato qarin alkhairi والتعيين da karfafawa على إكمال نبيه هذا akan kama akan cika wannan waƙe nasa ثم سأل الله تعالى sannan kuma ya roƙi Allah ta'ala أن ينفع بنبيه هذا
kulla man qara'a كل من ya amfani dukkan wanda ya karanta wannan waƙe nasa إلى يوم har القيامة zuwa ranar alkiyama to wannan shine muqaddimar littafin akwai tambaya a nan daga abin da muka karanta zuwa yanzu abu ne wazi ko kun fahimce su ba wata tambaya ko Hmm? na'am nairaha eh shine liman yaqsidu nailaha liman yarumu liman yarumu nailaha rama yarumu bi ma'ana talaba wanda ya nemi samun ilimin wanda yake neman samun ilimin Ah, an gaya mu cewa an samu bambanci tsakanin wannan nusar da waccan da shi ta yake shi ta ne muku wannan kistar shi wannan nusar tawa ita ta ainihin shi muhammad wulfi da wulfi wanda shi ne farkonta ba sharhin shi shekul amin ba ne sharhin shi muhammad bin wulfi amma wannan taku ita ce wanda ya yi ishara gare shi cewa yayin da shek su dai da karɓi littafin mutane sun karɓa sun yi sura a wajensa sai ji tsoron waɗanda su fito da littafin wanda ba su su ba su san tsarin shek ba suka fitar da shi ga shi ba sai aka samu da wannan shi ke wata aka sani to wannan shi ne tsarinsa saboda haka ku yi expecting idan mun zo ciki ma wajen ƙarin baitoci 185 ɗin nan wanda shi ne ya yi shi shi muhammad wulfidi za mu ga sharhin ya sha bamban da wannan da kuma wanda za mu gani a cikin wannan amma sauran wanda yake shine asalin sharhin Sheikh Al-Amin za mu ga daidai ne abin da yake wanda bai yi ba to shine wani wanda ya fitar da wannan wani tsabar shine ya samu yayi shi kuwa Muhammad Wali Sayyidi da ya kake ce shi sa ya so shi ya fitar da littafin daga wajensa don ya zama to cewa shi ya san usulubin Sheikh ya yi sharhin a bisa nasa usulubi shi sa za mu ga bambanci na'am alaikum assalam sallallahu alaihi wa sallam Mm. da haka ne idan mutum ya koda sau ɗaya ne ba zai shiga cikin albakhil ba amma a idan koyaushe aka yi ya masa salati to wannan shine matlub abin da ake so kenan kuma shi yasa imam ahmad yake cewa ahlul hadith sune aulan nasu bi nabi sallallahu alaihi wasallam tunda yace aulan nasu aulan nasu bi aktharuhum alayhi salata cikin mutane wanda suka fi cancanta da ni suka fi wato kusanci da ni ranar alkiyama su ne wanda suka fi yawan salati a gare ni sai imam ahmad ya ce su ne ahlul hadith saboda su ne za su yi riwayar hadisi kullum za su ce sallallahu alaihi wasallam yayin riwaya to abin da ake so kenan amma hakikatan din haka ne wanda yayi sau ɗaya a majalis to ba za a ce yayin da aka sake ambatansa idan bai idan bai yi salatin ba ya zama to albakhil ya shafi da sufar bukhul amma kuma in yayi din to shine abin da ake so tunda shi yawan salati gare shi sallallahu alaihi wasallam matlub wanda mutum ya kauce ma wannan hanyar ya kauce ma hanyar zuwa aljanna kamar yadda ya zo a hadisi alaikum salam na'am min aljada daga cikin wato aljada shine alkhairu wan nafu daga alkhairi da amfani allazi buhuran ghaba wanda yake ghaba ay qalla alghayr ana cewa ghaidun min fayl wato kaɗan daga abin da yake da yawa wato wannan alkhairi da amfani ghaba ya taƙaita ya karanta duhuran tsawon zamani mai tsawo duhuran jam'i ne na dahar na'am na'am kaɗan daga cikin wasu malamai wanda za su sance su na ga idan sun ba da matsala suka yi talatin annabi sai da kuma annabi suna yi ya haka mutane suke yi tawassuli ne da sifati annabi amma ban san tahsisin wannan ba amma tawassuli ne da sifati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan mutum Allah ya tunatar da shi babu laifi ta mun wannan a ban sani ba gaskiya ko na ban karanta qaulul badi ga baki ɗaya ba amma kwa iya da Allah dubawa taimaka mu wajen dubawa akwai wanda ya taba yake da qaulul badi fi salati ala ala ala littafin sahawi alqaulul badi kamar yadda ibn qayyim yayi jila'ul afham fi salati ala khairil anam to al-sahawi ma yayi al-qawlul badi' kuma sun kawo wuraren da ake salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da Allah ku samu ku duba jila'ul afham da kuma al-qawlul badi' ku za ku ga wannan mas'ala ku taimaka mana amma babin da abin da na fahimta malamai suke yi shi na waɗanda suke yi suke haka din babin tawassuli ne da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan mutum ya tuna mas'ala na'am haka ne wato mazahib suna da ijtihadin su amma wato ana suna da suna da usul din su amma abinda wato ake raba usul da shi ya zuwa ga nau'i biyu ne mazhabul mutakallimin da mazhabul fuqaha mazhabul mutakallimin shine a kansa shafi'iyya da hanabila da malikiyya su su ne za su tabbatar da ka'ida ta usul ka fahimta wadda da ita ce za a aiki da ita wajen sanin al-furu kamar su tabbatar da ka'ida al'amru lil wujub su kafa dalili me yasa al'amru lil wujub su kafa dalili daga maganar larabawa da kuma sauran dalilai na hankali wato daga asul za a tafiya zuwa ga fara tariqatul fuqaha kuwa su aka si suke daga furu'an mazhabar tariqatul fuqaha ita tariqatul hanafiyya shi ta kaga duk wannan usul din da muke yi ba akan mazhabar ba akan mazhaban hanafiya hanafiya suna da nasu fannin na usul su kuma shi ne suke ce matsarikatul fuqaha su kuma daga furu'a sai su ce ga abin da Abu Hanifa ya faɗa furu'an mazhabarsa saboda haka wannan ya nuna kan shawara ita ce ka'idarsa daga sama za su yiwo sai su yiwo ƙasa su ga tsarikatul mutakallimi daga ƙasa a sa asalin sannan sai a yi sama a tabbatar da far'i su ga sun tattara furu'u din daga furu'u sai su fitar da ka'ida akan wannan to shine bambanci tsakanin tsoro to a cikin ita kanta tsarikatul mutakallimi wanda hanafiya wanda shafi'iyya da malikiya da hanabila suke akwai inda suka sassaba wajen adilla akwai inda suka sassaba wajen adilla kamar alal misali wajen abu masadirut tashri wani wani masdari ne wani ba masdari bane kamar malikiya suna ganin saddu dara'i shafi'iyya ba sa ganin sa malikiya sun yarda da istihsan shafi'iyya ba su yarda da istihsan ba wajen qaulu sahabi ma akwai sabani shafi'iyya ba ta cewa qaulu sahabi hujja bane hanabila da malikiya sun yarda cewa qaulu sahabi hujja ne to wannan su ne wato ya kamata da nemi ku tambayi akan wannan cewa akwai tariqa guda biyu wajen usul tariqatul mutakallimi da tariqatul fuqaha tariqatul mutakallimi ita ce tariqan malikiya da shafi'iyya da hanabila tariqatul fuqaha ita ce tariqatul hanafiyya na'am ko ta tambayar alaikum salam na'am na'am
na ga wasu yau jebin mutum ya salati sun saba da ya halatta mutum ya yi annabi da ba su ga ba ba wanda aka yi ba eh as-sahih ya halatta saboda malamai sun tafi akan haka imam shafi'i a muqaddimar sa ta risala yayi da siga waya ba da cikin asiyarul marwiya ba ce Allahumma salli ala Muhammad kullama zakara fi zakirun wa zakara an zikri bil ghafirun da haka ya buɗe risala kuma Abdullah bin Mas'ud kamar yadda ya zo a cikin jila al-afham yana cewa idan mutum zai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi lafazi kyakkyawa sai Allahumma salli ala nabiyyika nabiyyir rahma kai zuwa ga ƙarshe wanda hadisin ingantacce ne wanda ya nuna kanta sahabbai sun yi masa salati salawatullahi wa salamu alaihi wa kansa amma a wajen a wajen mawadi da ake nassi wajen yin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin sallah bai halatta a yi masa salati ba sai da salatin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da siga daga cikin waɗannan siyar da amma in ba a wannan makamin ba a sauran makami kamar wajen rubutu kamar wajen khutba kamar wajen yin a salati mutlaka mutum zai iya yi ta kamar yadda an ambaci sunansa a ake cewa ai salati a gare shi ai kaga ba cewa yake daga an ce a kala rasulullahi sai a ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim ba haka ake dai a ce sallallahu alaihi wasallam daraja alaihi al-umma haka al'umma suke da wanda ya nuna kan cewa ba tun da babu sababin addu'a ne kuma kamar yadda ya zo a hadisin ibn mas'ud cewa mutum ya kyautata yayin da ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taharri nafsi kyakkyawa saboda ka babu laifi babu laifi min haifin mabda mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da siga wanda take ma'anar ta ingantacciya ce sai dai babu siga wanda take mawda ta zo ita ce mashru'a waɗansu suna cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar bai halatta mutum ya salati in ba da wannan siga ba wannan tabiyyakul abin nan kan hajjar hajjar wasi'a hajjarul wasi'a babu dalili akan wannan musamman daga fi'ilin sahabbai kuma da cewa babu sababin addu'a abin da take faɗan wannan shine kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da da aya ta sauka da suka ce mun san sallama a gare ka ya zan salati sai da ya shiru sai da wahayi ya zo masa to da kawai ne nuna kan cewa wannan lafazin shine muayyan wala yajuzu ghayruhu amma babu a cikin nassin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna haramcin cewa wannan sa bai halatta ba musamman daga cikin sahabbai wanda daga ciki akwai hadisin ibn mas'ud ingantacce ne na sayyidina ali an ruwaito shi ma ibn ibn kathir ya ambace shi a cikin a cikin tafsirin suratul ahzab ya ambace shi sai dai isnadin ina jin shekul albani ya ba'afa isnadin hadisi yana cikin silsila اللهم داعي المدفوات وبارئ المسموكات صل على عبدك محمد نبي الرحمه الفاتح لما أغلق أي زوال الكرشي حديث من يسوع الشيخ الألباني يضع حديث أما أمر في زوال سيدنا علي ابن كثير يا كوا من أنا تعبد ابن كثير يشيء أكون نعم yana cikin ashifa haka ne ashifa ma alqadi ya da kawo maka san ashifa ba shi da tahrif shi yasa yawanci shi yasa kaga su aka yi masa tahrijin hadisai inda zai kawo abin da ya inganta da abin da bai inganta ba ya dauka littafi ne na malamai kun san wanda ya- kun za- ya kyale muku in ya inganta ku kun sani in bai inganta ba ma kun sani alaikum assalam to ai su kago mushkilan shine kan cewa su wanda suke kago salati suna faɗan abubuwa waɗanda suke ya saba ya su karo da da shari'a to wannan ayyana lada a gare shi wanda lada ba a sani sai Allah ba a dogaro akan almanama wajen tabbatar da lada su za su ce sun gani a mafarki cewa babu salati kamar wani kaga wannan ai shari'a ne ba zai yi ba karo ba la la ai fuqaha a haka suke kuma wannan bai sa an yi bid'a ba. wanda ku suke bid'a su wajen sanya wannan su sun a, ba wai dan ba wannan ce madogarar su ba ba wannan ce madogarar su ba musamman ganin kan cewar din aikin da ake yin wannan malamai a cikin jafansu su rubuta siyar da suka so na salati da annabi sallallahu alaihi wasallam da imam shafi'i ba tare da sun yi iltizami da siga guda ɗaya ba wato yadda na ambata muku wajen wajen ibadat kamar wajen cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ayo salati ayo ita salati a gare shi ranar juma'a al'aula din ce da wayannan da lafazin da yazo na sunna amma mutlakan kamar a ce wajen khutba ko wajen rubutu mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da siga wanda take ba siga da ta zo ba al'asr shi ne jawazu tunda babu sababin addu'a ne na'am eh ya halatta ya halatta ya kasar eh ya ce peace and blessings of Allah be upon him kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi har haka zai eh ko kuma ya rubuta da larabci sallallahu alaihi wasallam da harsa da harufan turanci alaikum salam eh a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibul maqam al-mahmud wal qawli al-mawrud ilin wannan eh duk babu ko ta daga cikin musamman wajen shi za ka kare su su fa malamai da babu wani abu a cikin wannan sai dai wajen kaga wajen yadda siga ya zo wajen wajen lafazin da ake ta'abbud da shi kaga kawai tsayawa ne a kan wannan sai dai shi ma waɗansu siyar ɗin sun zo da wannan kamar yadda ya zo Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi kaga wannan a sifa ce ta madu ta yabo a gare shi kuma ya zo daga cikin siyar ɗin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito daga ibn mas'ud yace nabiyyu nabiyyu ka nabiyyu rahma alaikum salam sai zo malam kamar lokacin da mai ke mutuwa ya ambaci bisa da cewa annabi ya kasance lokacin da liman yake huduba ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi an ce in ana huduba saurarawa za a yi mutum zai masa zai ma annabi jawabi shine annabi za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam saraki a lokacin dan zikiri ne kuma ba zai hana sauraro ba sai dai kamar yadda aka rawaito daga Imam Ahmad an ce wal yatawajj wal yatajawwaz yayi shi ya takaita ya takaita wato billahi wa duk ce sallallahu alaihi wasallam kuma yayi shi a tsakaninsa da ransa bayan da zai jiyar da wanda ba na alaikum salam eh kamar ana karatu cikin sallah kamar ana karatu cikin sallah aka ambaci aka ce kamar aka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh mutum zai an ruwaito daga ah, bayan bincike da yawa gaskiya wannan nasi biyu na samu kawai an ruwaito daga Imam Ahmad da kuma Abdul Malik ibn Hadid daga cikin almajiran mazhabar Imam Malik kan cewa su ne suke da nasi akan wannan matsala sun dukkanin su suka ce in suka in aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah mutum yayi masa salati wal shi ma suka ce wal yatajawwaz ya takaita fi nafsihi yusalli alaihi fi nafsihi a ransa ba kamar da mu muke ba an yi tafi da an masallacin ya dinke gaba ɗaya an ce fi nafsihi mutum yayi a kansa waɗansu sun tsananta sun ce sallah ta ɓaci idan mutum ya haka cewa wai yana daga cikin zance tunda sallah an hana zance ba hali ko ba zance bane zikiri ne addu'a ce ko zikiri ne tunda an ce ma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kanta alqur'ani in idza marra bi ayatin rahma sa'al idza ma idza marra bi ayatin azab ista'al to kaga wannan su'al din da zai yi da isti'azar da zai yi a kaga baya daga cikin jinsin afkar na sallah amma tunda zikiri ne da addu'a an ya halatta tunda an ce wannan sallar laysa fiha shay'un min kalamin nas baya da cikin kalamun nas inda ma hiya qira'atul qur'an wa dhikrullah to kaga yana da cikin dhikrullah saboda haka babu laifi a wannan ko musamman muna da nasi daga magabata imam ahmad ibn hanbal da abdul malik ibn habib yana cikin albaji shehin muwatta shi ya ishara ga wannan ya ambaci wannan ya ambaci wannan farko al-muntaqa shehin muwatta ta albaji na'am alaikum salam hada sunan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a salati haka ne asali shi ma wannan malamai sun yi idraj a kansa saboda ganin kan cewar in aka ɗauki ma'anar al da ma'ana dukkan al'ummarsa su ma sun shiga a ciki amma abinda kamar shek abin musulun al'abad yake cewa abinda magabata abinda al'umma ta tafi a kai shine in an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa salati in an ambaci sahabbai a roƙa musu ridwanullah yardar Allah ba a ce in an ambace su a yi musu salati ba saboda haka sahabbai za a iya duk wani ma wanda yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a iya masa salati taba'an lastiqlala in an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a haɗa shi a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba in an ambaci sahabi a ce sallallahu alaihi ba ba za a yi masa haka ko an ambaci wanda daga cikin ahlul bait a ce sallallahu alaihi kamar da shi a ciki ba a yin haka haka abu ne wanda yake al'umma haka a haka suka tafi kamar yadda na ji an tambaye kamar yadda shekh malamin shekh abu musul al-abbad yake fa alaikum salam na'am eh wannan shi ma an yi musu magana akai sun ce gaskiya al'aula kada a yi amma babu inkari tun da addu'a ce addu'a ce amma al'aula kada a yi saboda ya abinda magabata suka kasance suna yi shine su sahabbai su kebance su da addu'a ta neman yarda Allah a gare su saboda su nasi ya zo a kansu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار تقول النفس إن دي متين لكن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضي والذين اتبعوهم بإحسان ثم أحدثوا haka wallazi na taba'uhum bi ihsan wanda ake kaura to bisa wannan mujibin za a iya za a iya roƙa musu amma su wancan nassi ya zo akan su to amma sai ya zama to cewa yace magabata sun yi amfani da abin da yake bayan sahabbai sai dai su musu addu'a da rahma sai rahmahullah wannan shine abin da za a gani a yawa yawan littafan malamai amma kana ganin waɗansu kuma musamman wani kamar irin shehu usman za ga cikin littafan wanda suke cikin rubutu a cikin 'ya'yansa ma za ga an yi musu addu'a da ruwa roƙa musu yarda Allah na alaikum salam oho ok dalili da yasa ake ma sahabbai salati sahabbai ai duk kowa za a iya masa salati taba'an ba a yi musu salati istiqlal kowa za a iya masa salati taba'an musamman ganin cewar an ce alu muhammadin kullu taqi bisa wannan za a iya musu salati istiqlal sun shiga cikin alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba a yi musu salati a keɓance kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyama sahabbai salati yace Allahumma salli ala ali abi aufa in mutum ya kawo sadaka ai masa wannan addu'a ta salati Allahumma salli alaihi na'am eh wannan shi ma ya zo a cikin littafan magabata duk da yake ibnu kathir yana ishara ga cewa yana da cikin tasirin shi'a ne a cikin marubutan mutane wani ta ke faɗa haka cewa shi da ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro ya musulunta saboda haka bai taɓa sujada ga gunki ba don haka Allah ya darasta wato goshinsa inda bai taɓa sujada ga gunki ba saboda taso wasa da yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma a keɓance shi da wannan a rinka faɗa ibn kathir ya yi ishara cewa wani yana daga cikin tasirin shi'a a cikin waɗansu daga cikin marubuta ba su babu addu'a ne inda babu irin wani abubuwan babu guluyi ya halatta ko babu guluwi a ciki dan ka ce karrama Allah wajen abu babu wani abu kuma ba shi kadai bane wanda bai kusa da ya eh to gaskiya ne akwai akwai wani sanar cikin sahabbai sahih sahih na'am ban ji ba in ba ta ce alama ce ta shi'a wata za a gani a cikin zafin ahlus sunna amma kamar yadda ibnu kathir yake tasirin shi'a ne na'am zaradin a lokacin da limani yake tashi da annabi da Allahu da ala Muhammad a lokacin su ma wa ce amin ne ko ba shi sallallahu alaihi wasallam yayin da liman yake misali yake tsari da annabi eh zai ce Allahu da ala Muhammad sai dai wannan gaba daga ni ma wa ce ce amin ba shi sallallahu alaihi wasallam da kake amfani
sai na gane a ba abu ba ba ko a irin ko a irin ko a irin kunut eh ko a irin kunut yani amin mutum zai ce ko ka salati mutum zai yi shi ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam asali a cikin addu'a in mutum in liman yana yin addu'a a ce amin ba a cikin da babin addu'a ne in mutum ya ce amin in babu laifi in ko mutum ya yi salati shi ma babu laifi sai ya salati din nan gaskiya dai ban taba ganin wannan magana malamai ba amma yana daga cikin abin da zaka ji mutane daban-daban ana yi musamman cikin kunu in an ce in lemai yayin da yake kunu yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu suka ji su ma suna yin sallallahu alaihi wasallam wadansu muka ji suna cewa amin Allahu a'lam bai na'am Mm. eh eh musamman yace ala fa sallu wa sallimu ala ala ala nadir al bashir wanda suke in ya faɗa sai kuma ku salati ai salati din gare shi musamman ma ko karanta ayar ma yayi yace Allah ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai mutum ya salati na'am
kamar yin da aka ambaci manzo Allah aka yi salati kamar zikiri eh da kuma a ƙarshen alaihissalam da aka nufashi eh wasu sai ka kunce bala
eh haka ne yawa eh wato akwai waɗansu ayoyi da idan an karanta su a cikin alkur'ani musamman a cikin sallah sai ka ji mutane sun ƙara wani lafazi na zikiri kamar yadda ya zo a ƙarshen suratul tin nace alaysa allahu bi ahkamil hakimin sai ce bala wa na'am ala zalika min ash-shahidin da kuma kamar ya ci kun bima'in bima'in ma'in a ƙarshen suratul mulk nace allahu rabbul alamin dan an karanta a a cikin suratul qiyama alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta ashe subhanaka wa bala to a ciki wanda ya inganta na suratul qiyama ne subhanaka wa bala kamar da shakal albani ya inganta shi ya inganta subhanaka wa bala amma na ƙarshen suratul mulk a da na a, suratul tin wannan hadisan da suka zo akan wannan ba su inganta ba don haka al'aula kada a yi amma babu laifi a na subha- a na ƙarshen suratul qiyama mutum ya yi saboda abin da saboda abin da ya zo na inganta sa na ma ya tambayar ka ta ƙarshe eh? a zuciyar mutum bai kada ya bayyana don al'asul a cikin sallah shine kada mutum ya ɗauka muryarsa gaban sama da kalima la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli na'am eh hana rabiyal a'la haka eh to saboda kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi sujudikum da aka saukar da shi ij'aluha fi sujudikum dan haka ne ma za ka ga alqurra ba su yi magana akan wannan ba cewa inda aka ce in an ce sabbi isma rabbikal a'la ka ce subhana rabbiyal a'la amma da yace fasabbih bismi rabbikal azim yace ij'aluha fi ruku'ikum sanya ta a ruku'in saboda haka in mutum zai faɗa din a cikin ruku'u ne da kuma sujada ba a lokacin in aka yi za ka ce subhana rabbiyal a'la ba yau to to a jama'a Allah ya saka da alkhairi muna addu'a ga waɗanda suka yi abinci an samu mutane guda biyu cikin ɗaliban wannan majalisi sun yi abinci na rana da za a ci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ciyar da su a aljanna a sannan kuma an samu mutum biyu sun kawo mana dispensa na ruwa Allah ya shayar da su daga alkauta Allah ya saka musu da alkhairi eh a wai ka da Allah kun ji abin da dan uwan fa Hamza yake faɗa wai hadda mu baki daya da malaiku suna cewa hadda mu baki daya za mu sai mun jira ka sha faɗa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك